Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
A ƙamatu naziran bilfiraki gurabaha. أقامت نذيرا بالفراق غرابها ونحن نرى المسك الآن ما ترابها ونحن نرى المسك الآن ما ترابها لقد كاب من يعتد شربا سرابها لقد كاب من يعتد شربا كرابها زوت زارة كان سراب شرابها إذا اتضح البرهان لحت شعوزو زوت زارة كان سراب شرابها إذا اتضح البرهان لحت شعوزو نبي الهدى قام الإله بنصره نبي الهدى قام الإله بنصره وشتى بروح القدس بنيات أزره وشتى بروح القدس بنيات أزره فلا ملك إلا قدره دون قدره فلا ملك إلا قدره دون قدره ذو الملك دانوا خاضئين لأمري فلم يبق بطريق ولم يبق جهبزو ذوي الملك دانوا خاضئين لأمري فلم يبقى بطريق ولم يبقى جيبز أقام نذيرا بالفراق غرابها أقامت نذيرا بالفراق غرابها ونحن نرى المسك الأنم ما ترابها ونحن نرى المسك الأنم ما ترابها لقد خاب من يعتد شربا سرابها لقد خاب من يعتد شربا سرابها زوت زارة كان سراب شرابا إذا تدح البرهان تحت شعوزو زوات زارة كان سراب شرابا إذا تدح البرهان تحت شعوزو نبي الهدى قام الإله بنصره نبي الهدى قام الإله بنصره وشدى بروح القدس بنيات أزره وشدى بروح القدس بنيات أزره فلا ملك إلا قدره دون قدره فلا ملك إلا قدره دون قدره ذوي الملك دانوا خاضئين لأمره فلم يبقى بطريق ولم يبقى جيبز ذوي الملك دانوا خاضئين لأمره فلم يبقى بطريق ولم يبقى جيبز بسم الله أقامت نزيرا بالفراق غرابها أقامت نزيرا بالفراق غرابها أقامت نزيرا بالفراق غرابها أقامت نزيرا بالفراق غرابها ونحن نرى المسك الأنم ما ترابها ونحن نرى المسك الأنم ما ترابها لقد خاب من يعتد شربا سرابها لقد كاب من يعتد شربا سرابها زوت زارة كان سراب شرابها إذا تدها البرهان لا تشاوز زوت زارة كان سراب شرابها إذا تدها البرهان لا تشاوز زوت زارة كان سراب شرابها إذا تدها البرهان لا تشاوز زوت زارة كان سراب شرابها إذا تدها البرهان لا تشاوز نبي الهدى قام الإله بنصره نبي الهدى قام الإله بنصره نبي الهدى قام الإله بنصره نبي الهدى قام الإله إله بنفسه وشاد بروح القدس بنيات أزره وشهد بروح القدس بنيان أمره وشاد بروح القدس بنيات أزره وشهد بروح القدس بنيان أمره فلا ملك إلا قدره فلا ملك إلا قدره دون قدره ولا ملك إلا قدره دون قدره فلا ملك إلا قدره دون قدره ولا ملك إلا قدره دون قدره ذو الملك دانوا خاضعين لأمره فلم يبقى بدريق ولم يبقى جهبز له الملك دام القادرين لأمره فلم يرق مدرك ولم يرق جيبه ذو الملك دانوا خاضعين لأمره فلم يبقى بدريق ولم يبقى جهبز له الملك دام القادرين لأمره فلم يرق مدرك ولم يرق جيبه أقامت نزيرا بالفراق غرابها نعم الأرض الزرع نما ترابها لقد خاب من يعتد شربا سرابها وولع تركان سراب شرابها إذا أحدث عن القرآن ساعد الشعب نبي الهدى قام الإله بنصره وجدت بروح القدس بنية عدله فلا ملك إلا قدره دون قدره له الملك لا القادرين لأمره فلم يرق عليكم ولم يرق دينه أقام نذيرا بالفراق غرابها فنحن لأرض الزرع نما ترابها لقد كاب من يعتد شربا سرابها كان السراب شرابها إذا تبع البرهان تحت الشعور نبي الهدى قام الإله بنصره وجدت بروي القدس بنيات أدري فلا ملك إلا قدره دون قدره له الملك لا صادقين لأمره فلم يبق يرقيكم ولم يرق دينه نعم بسم الله
أراما نذير بالفراق غرابا ونعم نرى المسكن أنما ترابا لقد غاب من يعتد شربا سرابا تولى شكرا السراب شرابا إذا اتبع القرآن تعد شعوذ نذير شاق الإله بنصره وشد بروح القدس بنيان أرضه فلا ملك إلا صدره دون قدره له الملك كانوا خاشعين لأمره ولم يرق بدرهم ولم يرق ذيبهم
yau larabci ya zuba da wannan ishiriniya ta zama ishiriniya wanda ba sa santa ma sukan ce ko dan larabcin ta ayi ta mu kuma ba dan larabcin muke yi ba don wanda aka yi ba a cikin ta to yau bai tukan biyun duka yau larabcin ya kwankwada amma wa'azi yake akan duniya ya ce ita duniya tun da dama a baya ya mana maganar duniya tun da ya ce na ha an hawa duniya wa haƙara amraha wa wakama mar'aha wa alƙama tamraha wa na baza ushira an yudiru na kamraha zakat naru uzzahu fa akma da jamraha usamun bi aimanul mala'iki yushqazu sai ce to aqamatu naziran duniya ta kafa mai gargadi bil firaki gurabaha wa ta kafa ya gargadin sai ce ta kafa hankakatta bil firaki hankakan ya dinka gargadin rabuwa karin maganar larabci ya dauka larabawa sukan yi karin magana sai su ce na'iqa gurabul baini na'iqa gurabul baini in fassara zami sai a ce hankakan da yake sawa arabi ya yi kuka abinda suke nufi in su faɗi haka suna nufin duk lokacin da rabuwa ta zuwa mutum da masoyi ko rabuwa ta zo mai da abin da yake so lama halata sai an rabu to sai su ce na iƙa gurabul baini ai hankakan da yake sawa a rabu ya yi kuka da aka dole sai an yi sai an rabu to wai ita ma duniya hankakan da yake raba mutum da duniya ya riga ya yi kuka me ya rage mutum a duniya ko yana so ko baya so sai ya bata shi kenan abin da yake nufi shi ne ce a kamata nazirin bilfi raki guraba ita fa duniya ta tsaida hankakanta wanda yake sawa a rabu ya yi mana gargadi ma'ana ya yi kuka ya yi kukan rabuwa za fa kowa ya shirya barinta sai ya batta ya ce tare da wannan hankakan da ya kuka wa na hannu na rali miskal a nan maturaba ce mu kuma irin shirmanmu mun ɗauki turaba ha turbayar ƙasa mun ɗauke ta a matsayin almiskal a nan ma turaren almiski mai ƙanshi mai tsada ce kuma ƙasar muka ɗiba ita ce almiskinta ce alhalin ba komai ba ce rabuwa ma ta zo sai mun rabu da ita amma mun ɗauke ta a wani abu muna ganin duniya wata tsiya ce yace to ka sani man ya ataddu sarabaha wanda yake irga kawalwainiyarta shirban a matsayin abin sha laqad khaba ya tabi me ya kawalwainiya shine abinda mutum yana tafiya a titi tsakar rana rana ta taki daga nesa sai ka hango ga ruwa can a kwanta akan kwalta amma da ka zo gurin sai ka game sai ga ashe ba kwata bace to wannan shi ake a baruwan bane to wannan shi ake cewa kawalwainiya da larabci sarab sarab yace to duk mutumin da yace shi kawalwainiya zai sha me ya dauka wa kansa ai ba zai taba samu ba bai taba samu ba shi yasa sai yace laqad qaba ya tabi duk mutumin da yace wai kawalwainiyar duniya zai sha ai ba zai taba sha ba sai dai mutu da kishirwa kuwa don ba a samun kwalba ne ballon sana'a sha sai ce ta duniyar nan dai zaharatun kayan wato wai fure din cikinta zawat duk sun lalace sun yako ne me yasa yace kana sarabu sharaba sai kara maimaitawa dai ita saboda kawalwayin ya ce a bashanta za ka babu mai sha sai dai a ta wahala a duniya ka taɓa ganin wanda ya mutu ya je lahira da duniya kowaye mutum yana mutuwa ya koma talaka duk abin da ka mallaka na iya numfashinka ne numfashi yana tsayawa idan duniya ka mallaka da zarar ka mutu to baka da kosisi duk wannan abin da ka tara na magada ne na magada ne sai dai in bashi ake binka shi ma sabu kaga ai ba naka bane shi ma tunda ne akwai mai shi ko kuma wasiya kai to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya mana alfarma sai ya ce ya yarda da wasiya saboda ita taimako ce ga wanda yake da dukiya bai yi abin arziki ba mutuwa ta zo sai ya ga to ya kamata yanzu yayi sai ya sauri sai ya wasiya to Allah ya ce na yarda a yi ta kuma ya togace ta ma daga cikin gado to yau wasiyar ma mutum yake magadan sai ba za su yi ba wakafi mutum yake magadan su siyar su ce nasu ne to mutum yana mutuwa duk abin da ya mallaka ba nasa bai ba shi da kosis shi sa annabi sallallahu alaihi ya tambaye sahabbai a cikin kuwa ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magadansa suka ce rasulullah duk mun fi son dukiyar mu akan ta magadan mu sai ce to duk wanda ya fi son dukiyarsa akan ta magadansa sai ya ta yin kyauta ya ta yin sadaka kyauta da sadaka shine naka shi kake tura lahira amma wanda ka boye na waye na magada ne ba naka bane kana mutuwa sai yanda suka yi idan mutum haram ya bi ya tara dukiya tata ruba fashi kwace abinda yake ta yi kenan sai tara dukiya da zarar ya mutu magadarsa sun ci halak malak abin da suka samu halak suka samu shi kuma in yaje lahira a kama shi akan ya tara haram ya tara haram to yau gashi na yau rayuwar mu duk mun rude kowa ka taba abin da yake so kawai kudi ya tara kudi ko ta wata hanya ko ta wata hanya ba mai mutunci sai mai kudi ba mai wani iko sai mai kudi ba mai yi sai mai kudi mun dauki ba daidai da arziki ma yau mun dauka kawai kudi su ne arziki kuɗi shine arziki haka yau duk muka ɗauka kuma kuɗi ba shine arziki ba dukiya wani bangare ne daga cikin arziki amma ba ita ce arzikin ba in Allah ya ba mutum dukiya ya hana shi zaman lafiya ina arziki yake babu in Allah ya ba mutum kuɗi ya fi kowa kuɗi sai ya cire mai hankali ina kuɗin zai gwammace duk wannan kuɗin ya rasa su don hankalin ya dawo haka ne ko ba haka haka ashe ba kuɗi bane arziki illa dai abin da ya ruda mu yau rayuwar mu gaba ɗaya ta rikice akan kuɗi kawai rashin lissafa rayuwa daidai shine ya cuce mu amma da za mu lissafa ta daidai wala da ba mu rude ba an gane me nake nufi ita rayuwa iri uku ce iri uku ce akwai rayuwar da take ta darura darura akwai rayuwa ta haja akwai rayuwa ta kamala darura haja kamala ma'anar rayuwa ta darura lalurar rayuwa ce ba wanda zai rayu sai ya ci abinci haka ne ba ruwan rayuwa da abincin wani iri da wanda ya ci naman ɗauri su da wanda ya sami danyen dankali kowannen su ya ci ya sha ruwa maganin me zai masa maganin yunwa to rayuwar lalura ita ce mutum ya yadda zan ci abin da zai min maganin yunwa ko da ba mai daɗi ba ne to mu yau ƙarya muke ba haka muke rayuwa ba zan ci abin da zai min maganin yunwa amma mai daɗi haka ne ko ba haka bane to yaya ba za a yi ƙarya a rayuwa ba kuwa amma na yadda zan nemi abin da zai min maganin yunwa idan ban sami mai daɗin ba in tsaya a mara daɗi in dai zai min maganin mara ba da shi sannan zan nemi abin da zai rufe min al'aura ko ba mai kyau ba ne ko da ba mai kwalliya ba ne don mutum ya yi da zai rayu a haka me zai dame shi zai rayu iya abin da Allah ya hore masa ba karya idan mutum ya wuce rayuwar lalura to sai ya shigo ta haja haja ita ce zan nemi abin da zai min maganin yunwa amma irin wanda nake so idan iya ƙarfinsa rayuwar lalura ce yanzu sai yake so ya rayuwar haja me zai faru to idansa zai rufi duk yadda zai nema haja zai nema ko ta haram ko ta halak to wani kuma sai ya wuce haja in an ce haja yanzu misali wanda ya sami dawa ko masara da gero zai iya sarrafa su ya ci abinci ko ba da ko da ba daɗi misali ya sami gero sai ya dama fara ya yi fara da gera sai ya dama amma ba da nono ba da ruwa sai ya sha maganin mai zai ma sai wani ya ce a'a wannan layuwar lalura ce ni ta hajar rai zan dama fura amma sai da nono da siga kaga ya bar rayuwar lalura yanzu ya dawo ta haja sai wani ya ce to shi kuma wani sai tafi rayuwar kamala shi kuma tafi haja sai ce a ba aini na fi ƙarfin ne haka kuma in ka ganna da fara sai ta guri kaza sai ta guri kaza sai ta sabon kanti kaza sai ta kamfani kaza wadda aka yi wa kaza saboda burga ita rayuwar kamala dama rayuwar burga ce rayuwar haja rayuwar jin daɗi rayuwar lalura ita kuma rayuwar a rayu kawai Allah ya sa an fahimce ni yau wace irin rayuwa muke yi kowa ya mai da kansa sai rayuwar kamala ta ya za a zauna lafiya kuma ubangiji bai tsara duniya a tafi akan haka ba da mai kamala da mai haja suna da yadda za su mai lalura sai Allah ya magana a kansa ya ce hurrimat alaikum almaitatu waddam wal hamul kinziri wa ma uhilla li ghayril lahi bi Allah ya ce an haramta muku cin mushi da cin jini da cin naman alade da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba yana ta maganar haram haram sai ce amma famanu durra wanda yake cikin rayuwar lalura gaira bakin wala adin fala isma alaihi ba ta'addanci zai ba ba wuce gona da iri ba a lalura yake Allah ya ce wannan na halatta mai yasi saboda Allah ya yarda rayuwar lalura yake idan zai rayu yake bukata amma yau sai muka ce a'a ba haka za mu rayu ba muka sauka daga manufar rayuwar Allah ya sa an fahimce in tufafi ne kowa burinsa ya sa tufafin da duk wanda ya gani na fi kowa shiga ya sa a zuna lafiya in abin hawa ne so nake na ya fi na kowa in gurin zama ne so nake gida na ya fi na kowa kyau in alatin gida ne so nake na zuba abu kaza da abu kaza da abu kaza kowa ya dauko wa kansa rayuwar ƙarya da me da me daruriyat da me hajiyat kowa so yake ya koma kamaliyat to dole mu samu kan mu da muke kaga rashin fassara duniya a haka shine abin da ya cuce mu Allah ya sa mun gane to mu ci gaba yace to zaharatun fure na duniya zawad ya yamushi kana sarabu sharabaha ita duniya abin shanta kazawai ne ba za a taba samu ba idan ta dahal burhanu idan hujja ta bayyana ta fito fili to dahat ta sha'awuzu canfi ya kare in an ce sha'awiza shine ko canfi ko bukanci ko duk dai wani abu wanda ba musulunci ba irin dai abubuwan da ake ganin dabarun rayuwa sihiri tsafi duk shine sha'awiza to yace in hujja ta zo ai dole kuma tsafi da bokanci ya tafi ce nabiyul huda annabin shari'a sallallahu alaihi wasallam kamal ilahu bi nasrihi ubangiji ne yake taimaka masa duk abin da ya sa gaba da taimakon Allah yake tafiya sallallahu alaihi wasallam wa shadda azrihi wa shadda buniyata azrihi Allah ya karfafi jininsa bi ruhil qudus da mala'ika jibril annabi Musa alaihi salam yana roƙon ubangiji yana cewa waja'al li waziran min ahli haruna akhi ushiddid bihi azri wa ashrikuhu fi amri kai nusabbihaka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira to annabi Musa yana magiya yana roƙon a taimake shi da dan uwansa annabi Haruna shi kuma manzon Allah sallama mala'ika Jibril aka turo ya taimaka masa yace fala mulka wannan mulka din lalura ce shi'iriya ta sa ya daure lamun din amma lamun din ba shi da dauri saboda ɗayan biyu ne ko dai ya zama malaku malaku ita lamun din ai mata fataha in an ce malaku to mala'ika kenan ko kuma lamun din ai mata kisra maliku sarki to anan sai mata dauri saboda darura shi'iriya in yi mata wasali waƙa za ta karye to da haka abin da yake nufi anan sarki yake nufi ai fala malika ba wani sarki illa ƙadiruhu duna ƙadiri face matsayin wannan sarkin yana ƙasan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce kai ba sarki ɗaya ba ma zawul mulki sarakunan gaba ɗaya danu sun yi biyayya khabi'ina sun wato sun rankwafa li'amrihi ga umarninsa falam ya baka badarikun ba wani badarik da ya ragu badarik su ne sarakunan rumawa to ba wani badarik da bai yi biyayya ba walam ya baka jihibizu ba wani jihibis su kuma su ne sarakunan farisa nan sai ya haɗe ƙarfafan duniyar lokacin su ne ruma da farisawa ya ce to farisawan ya gama da su rumawan ma ya gama da su ba wanda ya ragu sai da ya biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallama to idan ya fi ƙarfin farisa da rumawa ina kuma ga larabawa ballatana kuma a zo ga bayi baƙaƙen fata kenan ku alhamdulillah alhamdulillah